بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون بل ما هك بني ubangiji ya bil haqqi ala al batil fa yadmaghu fa idha huwa zahid mukan dauki gaskiya ne mu bugi ƙarya da ita wato mukan dauki gaskiya mu bugi ƙarya da ita a dauki musulunci a bugi kafirci da shi a dauki adalci a bugi zalunci da shi a dauki ilimi a bugi jahilci da shi a dauki ma'rifa a bugi hijabi da ita to kowane abu dai wadda ziddinsa kishiyansa shine batil shi kuma haƙu shi haƙurin nan har kwane guda uku da haka rami ga daga kai wato farkon sunayen Allah ne guda biyu aka hada aka mai da shi suna daya hayyun qayyumun ne duk abu sai yana da rai yake zama wa wani abu sharadi daga cikin shurudul fa'ili sharadi na farko kenan qayyum kuma wato yana nuna karfi da isuwa a ko ina ga rayuwa ga karfi to in sun hadu sune isuwa to in sun hadu sune suke zama haqqu da hayyu da qayyum in sun hadu suke zama haqqu to sai ubangiji ya sa wa kansa wannan suna zalika bi anna allaha huwa al wa anna ma tad'una min dunihi huwa al Allah shine ainihin gaskiya duk wanda ya saki Allah ya kama wani abu kowane irin abu ne ya kama ƙarya inda ya saki Allah ya kama wani abu daga nan sai Allah ya ɗauki wannan suna ya sa wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan suna wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwa al duk abin da ka bi komi ka bi in baka bi annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam to ka saki alhaqu ka saki gaskiya in dai baka bi annabi Muhammadu ba to ka bi batil ka saki gaskiya daga nan sai Allah ya dauki wannan suna sai ya sa wa addinin Islam يريدون أن يدخلوا الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون مسلم بسم الله كيف هكا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن عيسى عبد الله ورسوله abinda ka faɗa kace ka tabbata Allah shi kadai ne shi yayi sama shi yayi kasa shi yayi komai yayi kowa shine ubangiji mu da muke bautawa kuma kace ka tabbata annabi bawan Allah ne manzon Allah ne kuma kace ka tabbata Yesu wato annabi Isa ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne babban mutum ne wanda Allah halicce shi da uwa babu uwa sannan kuma yadda Allah ya kowane mutum shi ya jefa ruhi a cikin uwarsa haka ya jefa ruhi a cikin Maryamu ka yadda da abin da ka faɗa ka ce alhamdulillah yau ka zama musulmi kamar kowa za ka yi wanka ka yi shekaran ka ya kai sha biyar sha biyar ko sha shida eh sha takwas to za ka je ka yi wanka sannan a koya maka yadda za ka yi sallah kullum akwai sallah sau biyar kuma za ka sha ruwa ba sai dare ya yi rana ta faɗi ka sha ruwa ka yi niyan mu ƙara wannan azumi tare da kai kuma duk abin da ya zama dole akan musulmi ya zama dole akan ka Allah baka dukiya tafi da zakka Allah baka dama ka je haji kuma ba a cin naman alade musulmi ba sa cin naman alade ba sa shan giya ba sa aikin matan maza muna maka kyakkyawan fata muna roƙa maka Allah tabbatar da kai wani suna ne sunan ka da da waya sunan ka da da ne da ma sunan ka dauda shike ne zuwa sunan ka dauda muna maka burna malam dauda masha Allah akwai wani wani abun riga da ake ba mutane kada ka sa a waje za a baka insha Allah nan kawo za a kawo za a baka to wannan suna alhaqu wanda aka rakkaba shi akan sunayen hayyu qayyum ya zama haqqu sunan Allah kenan duk abin da aka bi ba Allah ba to ba a bi gaskiya ba an bi banza bal nadbi bil haqqi al batil sannan ya dauki wannan sunan sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa domin Allah ce wa ya'lamuna anna huwa al haqqul mubin sannan wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yace bima wa amanu bima nuzila ala muhammadin wa huwa al haqqu wanda suka yi imani da abin da aka saukar annabi Muhammad shine ainihin gaskiya kowa ya suka annabi Muhammad ya kama wani abu to ya saki gaskiya ya kama wani abu kawai sannan ya dauki wannan suna ya sa addinin sa wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yuzhiru ala dini kullihi addinin islam duk wanda baya cikin addinin islam ko wanda ya saki addinin islam to ya saki gaskiya ya kama wani abu daban wanda ba shine addini ba domin addinin islam shi ne musulunci wanda Allah ke ya yarda da shi a yanzu dai halin da ake ciki musulunci shi kadai ne addinin da Allah yake karɓar mutane da shi shine alhaqu sannan Allah ya ɗauki wannan suna ya sa wa alqur'ani musaddiqan lima bayna huwa huwa alhaqu shi ma alqur'ani saboda haka kuma kowane abu ne idan Allah ya faɗi magana annabi ya faɗi magana magana su ba ta sabawa musulunci ya faɗi magana magana su ba ta sabawa sannan qur'ani ya faɗi magana magana su ba ta sabawa to wannan shine maganan gaskiya ko da duk duniya ta taru akan wani magana daban to wancan maganar sunanta maganan banza wancan magana da duk duniya ta taru akai wadda ta saba wa Allah da annabi da alqur'ani da islam to ita ce maganan banza amma gaskiya abinda Allah da annabi da alqur'ani da musulunci suka faɗa shine ainihin gaskiya saboda haka Allah ce za mu ɗauki gaskiya mu bugi ƙarya mu fasa mata kai da shi bal nadhibu bil haqqi ala al batil fa yadmaghu ya fasa kan ƙarya kwanya ta fashe sai za huwa zahir nan da sai ga ƙarya ta mutu to ubangiji yakan bi istidraji ne ya baiwa ƙarya dama bil batil saulatun wa lil haqqi dawlatun wato tana rawa tana rangaji tana tsammanin an yi kenan ina akwai guduma a hannu duran da aka buge ta aka fasa mata kai to za ta san nan ita ba kowa bace ita ƙarya gaskiya ita ce za ta karbi daula ban nagbi na kalbadi fa yadbagu ya kashe ƙarya din shi gaskiya fa za huwa zahiqun sai kaga ƙarya ta mutu wa lakum alwailu mimma tasifun duk wanda yake sifanta Allah da wani abu daban da dodanni ko cewa yana da ɗa ko cewa mala'iku ƴaƴansa ne ko cewa yana da shariki to duk wannan azaba ta tabbata ga wannan mutum wanda yake sifanta Allah da wasu sifofi da ba sifofinsa ba a ran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo makka hijira tana da shekara takwas cikin irin wannan wata na azumi sai yana akwai dodanni a cikin a Kaaba to duk inda yana taba su yana sai ja al-haq wa zaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa ja al-haq wa zaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa gaskiya ta zo ƙarya ta tafi ƙarya an kashe ta to Allah haka zai mana insha Allah وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستأثرون من في السماوات duk wanda yake sama wato Allah yana nufin mala'iku kenan da annabawan da suke sama kamar annabi isa alaihi salam da annabi ibrahim da annaba da annabi saddatu a sama dai man fi sama duk wanda yake sama da mala'iku da annaba da suke sama walardi da wanda yake kasa da duk ma wanda yake man indahu mala'ikun da suke wurin Allah da duk bayinsa wanda suke wurin Allah da lokacin da duk bayin Allah suka je za su bauta wa Allah to sun je wajen Allah kenan domin yana cewa ana jalisu man zakarani duk wanda yake mini zikiri muna zaune da shi a wuri ɗaya kuma yana cewa almusalli yunaji rabbahu mai sallah yana ganawa da ubangijinsa wato dukkan waɗanda suke sama ka riga dai ka sani babu kafiri a sama ko guda ɗaya dama shaidan ne an koro shi duk wanda yake sama yanzu musulmi ne mumini ne banda ma zikiri dare da rana ba sa yin komai suna bautawa Allah ne la yastakbiruna an ibadatihi ba sa girman kai kamar yadda fir'auna yake yin girman kai kamar yadda kafiran makka suke yin girman kai kamar yadda kafiran yammacin duniya da kafiran gabashin duniya suke girman kai wa musulunci to su waɗannan mala'iku da waɗannan manyan bayin Allah su ba sa girman kai wajen bautan Allah wala yastasiruna kuma ba sa gajiyawa kamar yadda mu in mun taɓa mu gaji mu huta din nan a su ba sa gajiyawa kamar yadda numfashi wajen yake wajen mai rai to haka ibada take wajen mala'ika numfashi da wajen mai rai ko yana zaune ko yana tsaye ko yana faɗake ko yana bacci ko yana cin abinci ko komi yake yi da akwai numfashi in ba ya mutu ba to haka ibada take a wurin mala'iku da annabawa har jikkunan da aka rataya musu to jikkunan ba ta ba ta sa su su yi fataran ibada Allah kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala jami'a ayanihi
يسبحون الليل والنهار لا يفترون يسبحون الليل والنهار لا يفترون dare da rana suna yin tasbihi la yafturuna ba sa yankewa su huta su mala'iku da da da, da annabawa
أم اتخذوا آلهة من الأرض ينشرون am ittakhadhu alihatan min ardihim yunshirun kuma haka dukkan rayu rayuka lokacin da ba a jefo su a cikin jikkuna ba da na musulmi da na kafirai duk gabaki ɗaya cikin ibadan Allah suke wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi dukkan rayuka gabaki ɗaya na musulmi da na kafiri gaba ɗaya suna yin ibada wa Allah kullun dare da rana wai ba ibada da ake sauraron za a shiga aljanna ko za a tsere wuta bane a aikin gwamnati ne dare da rana komai ne wa Allah tasbihi to in an ɗauko ran nan an jefa a jikin ɗan adam to in ɗan adam ɗin musulmi ne alhamdulillah wannan rai ya ji daɗi ya dawo gida idan ɗan adam ɗin kafiri ne wannan rai zai ya shiga keji kenan har duk lokacin da aka zauna in shekara ɗari ne in shekara saba'in tamanin hamsin to sai ran da wannan kafiri ya mutu a cire wannan rai a cikin keji a miƙa shi ya koma ga Allah kaman da amma akwai akwai makunshin shi rai din wanda ake rasa nafsu to shi wannan da wannan jikin za a basu tare za su je wuta shi kuma wannan nafsu na mumini domin shi an nafsul mutma'innatu ne irji ila rabbiki zai sa ya koma wajen Allah ne shi amma nafsun kafiri to shi zai taimaki jikin su je wuta domin in babu wannan nafsu din ba zai ji zafi ba ko an sa shi a wuta saboda haka sai a sa masa wannan nafsun a hada masa jiki idan jiki ya gama konewa a ƙara jiki kullama nadiyat juluduhum baddalna juludan ghayra ali yazuqul azab idan rayuka sun fita na mu'mine sai a komar da su cikin rayuka na haske na da su koma cikin ibadan Allah kamar da in rayuka na kafirai sun fita sai a tura su wajen shaidanu jan uwansu asfara sahilina domin su wannan suna ala illiyina ne su rayuka suna sama ne na muminai da na annabawa da na bayan Allah salihai su kuma rayukan ashararai suna tare da shaitanu ne a kasa asfala safilina yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun am ittakhadhu alihatan min rabbihim yunshirun to wai duk wannan wa'azi da aka yi cewa Allah ba shi da abokin tarayya shine mai sama shine mai kasa shine mai komi shine mai kowa a daina bautawa kowane abun banza shin har yanzu wannan wa'azi bai samu shiga bane ne am ittakhadhu min dunihi alihatan am ko kuwa har yanzu dai ittakhadhu sun riki alihatan dodanni min dunihi sun bar Allah din tare da waɗannan dukkan bayanai cikakku min alarzi to hum yunshiruna ana tambayar su to shin kam do suna tada matattu ne a ai su ma amwatun ne gairu ahyain su dodannin ma ai ba su da rai balle su yau wani rai alahum arjulun yamshuna biha am lahum aydin yabtishuna biha am lahum ayun yubsiruna biha am lahum adhan yasma'una biha ga sunan dodannin suna tsaye an musu ido amma ba sa gani da shi ba sa gani an musu kunne amma ba sa ji ga su da kafa guda biyu amma ba sa tafiya ga su da hannu amma ba sa kama komai to ai kai ma dan adam ka yi wannan dodon don kai kai yi shi shi ko tun da ka san shi bai taba yin komai ba kai ma kai kai kai dodo kai dan adam kana bauta abun banza a hum yunshiruna shin suna tare matattu ai ba ta tada matattu ba ta ba ta tada matattu shi ko ikon Allah shi Allah shine Allahu allazi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum Allah shine mai halitta shine mai ciyarwa shine mai rayawa shine mai kashewa shine mai tayarwa ba wanda yake da ikon yin wani abu daga cikin wannan sai Allah idan wani yayi sababin kashe kafiri ya samu lada ma to ladan ne aka rubuta a cikin shari'a amma Allah ne ya kashe kafirin idan mumini ya kashe mumini ya samu azaba ma to an rubuta masa azaban ne a shari'a amma hakikanin Allah ne ya kashe wannan mutumin domin Allah ta faɗa kusa hina mota domin shari'a daban mashi'ar Allah daban da Allah ya ga dama yadda ya ce mana ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaquna to da da bisadul mashi'at ya faɗa to ba kafiri ko kadai ko dai kenan Allah ce ubudu wani ya ce ba zai yi ba alhali ku amru idan arada shan an yakulu kun fa yakunu inda Allah na nufin wani abu ya faru yanzu ne ya faru to ashe kenan ya ba da umurni ne bai bai hada da nufi ba yasa kafirci yake faruwa da ya hada umurni da nufi yanzu nan da abu ya faru ta saboda haka ku bar bautawa dodanni dodannin mutane ko dodanni shaidanu ko dodanni sakakku ko ko dodannin kaccin mutane duk wanda ya raba ka da bautan Allah yace ka bi shi to ya zama dodonka ka bauta masa anan ina yin nasiha wa waɗansu mutane 'yan majalisar wata jiha suka ce za su gudanar da shari'ar musulunci amma sai sun je sudan sai sun je saudiya sun da wannan abin kunya ne ga najeriya abin kunya ne ga najeriya wato yanzu misali fa babu fa shari'ar musulunci da ba a ta najeriya kamun na sare zuma har yanzu abin da yake faruwa son zuciya da jahilci su ne suka tauye abubuwa guda ukun da ba a yi ko ko guda hudu abin da ba a yi cikin shari'ar musulunci a Najeriya ta arewa guda hudu ne kawai a cikin dukkan tushe guda ashirin da biyar din haddin wanda ya kisan haddin wanda ya ridda bature ya ya ce shi addini siyasa ne in ka dama ka shiga in ka dama ka fita haddin wanda ya yi zina shi ba ta bai yarda da wannan haddi ba yace ai matar ta yarda shi ya yarda kuma sun ji daɗi haddin wanda ya sata ya ce to a kai shi a horar da shi amma ba za a yanke masa hannu ba balle kafa to haddin wanda ya sha giya ita ai ya sha giya bai zagi kowa bai bugi kowa ba da ya bugi wani sai a masa shari'a kan dukan da yawa wani to wannan guda hudu su ne kadai ba a gudanarwa a zamanin nasarar da zamanin siyasa har yanzu nan a arewacin Najeriya misali ba abin da suka faɗa a wannan garin da nake faɗa wanda suka ce sai sun je sun je Saudiya sai sun zo Sudan tukuna su zo Ah, wannan ai kamar misalin fa ka balaga ne shekara ka 22 babu kana sallah sai kai wani ubangida ce ni ba na son sallah in kana so ka bi ni ka daina sallah ka ga shikenan mai gida sai ka daina sallah kana yi aboye duk kana ya boye har ka bar yi a boye din ma har ka kai shekara 27 ba ka yi wani sa'i kana yi aboye sa'i ba ka yi sannan sai ran nan sai mai gidan naka ya tafi sai wani mai son sallah sai ya dawo ya ce ka dinga sallah ka sai ka to bari in je Sudan in tambaye yaya ake sallah bari in je Makka in tambaye yaya ake sallah yan kwayan nan shekaran kuma har ka manta sallah ai fu- sai an musulunci tana nan a Najeriya gyara ne kawai za a yi kuma idan ana so a je a bude ido yana da kyau amma bayan an tabbatar a je a yawo bude ido shi ma malamai za su je ba yan siyasa ba domin yan siyasa bai san bai san hukunce hukuncen musulunci shi da musulmi ne don ba shi ya karanta aka zaɓe shi ba kuma cewa wannan ai doka ita ta zaɓe mu ita mai da mu yan siyasa in mun kauce mata ai shi kenan zaɓen mu ya rushe Allah da ya rike ka fa da ka saba masa rayuwar ka ta rushe a daina wasa da addini a daina wasa da addini shari'ar musulunci cikin tushe 25 da na karanta shekaran jiya guda hudu ne zan nanata su kadai ne wanda ba a yi a Najeriya ta arewa su ne haddin wanda ya riba da haddin wanda ya zina da haddin wanda ya sata da haddin wanda ya sha giya su kadai ne ba a yi su kuma a musulunci ba ma yin sai hukuma to hukumar nasara ne nasara kaji ne na rosa da addini ba zai yadda ba to shikenan yanzu kuma musulmi ne yake tafiyar da wannan harka me zai sa ba za a cika wannan guda hudu ba don kasa ta zauna lafiya da saboda haka masu cewa sai sun je Sudan sai sun je Kano sai sun je abin nan wallahi sun ba mu kunya wato ba a san addini ba tu yan wannan shekaru ka an manta da addini sai an je Sudan an je an je Saudiya am law aliyatan min ladhum shirk law kana fihi ma'alihatun
لو ك- لو كان فيما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لو كان فيهما آلهة إلا لو الله- كان لو كان فيما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون haba masu bautan gunki har kuna ce Allah yana da abokin tarayya ba kwa izina ne da sarautar duniya kun taɓa ganin wata gwamnati mai shugabanni guda biyu ƙarfinsu iri ɗaya kun taɓa ganin gari mai sarakuna guda biyu ƙarfinsu iri ɗaya to wani an faɗa masa wani suna dai wani shi an faɗa masa wani wani an keɓe masa aiki wani shi an keɓe masa wani amma ce kowanne da sarautarsa cikakkiya amma ƙasarsu ɗaya baya yiwuwa kun taɓa ganin ko mace ta yi maza guda biyu kowanne karfin da dan karfin dan uwansa daya ai ba zai yiwu ba law kana fihi ma il- alihatun illa Allah da dai akwai wani sarki abun bautawa kamar Allah a sama ko a a ƙasa ai la fasadati samawati wal ardu wa man fihin da sama da ƙasan sun rushe don fada za su yi bi yaƙe nan da kake ji ana yi a ƙasashe wani ne yayi sarki wani ce bai yarda ba shine sarki shine ke kawo duk yaƙi ko ina wani ne ya yi sarki wani ce bai yarda ba shine sarki to sai wanda yake rike da ragama a ce masa mai sarki wanda yake bai yarda ba shine sarki a ce masa dan tawaye shi ke kawo faɗa ko ina to da Allah yana da abokan tarayya ai da ba za a zauna lafiya ba da sama ta rushe ƙasa ta rushe a komi da ya lalace ba abin da yake tafiya daidai a kamar yadda dai kowane dan adam ransa guda ɗaya ne shi ran ɗin shi ke tafiyar da dukkan jikinsa gaba ɗaya in ka ji yayi magana to rai rai ɗin ne in ya gani ko ya ji rai din ne in ya aiki ko ya tafiya rai din ne amma guda ɗaya tak amma gaɓoɓi suna nan amma da ran sun kai biyu to ba zai zauna lafiya ba don wani rai zai ce muna so mu yi gabar wani ko ce yamma za mu yi ta tsaya ta kokuwa law kana fihi ma aliyatu illa allah la fasada ta sun bace sun sama da kasan fa subhanallahi alkaka ta tabbata ga Allah rabbil arshi ubangijin al'arshi abin da yasa ya ambaci al'arshi wato kowace sama akwai sama da ita kowace sama akwai sama da ita idan an je kan sama din to wannan saman ta farko ta zama ƙasa sai an koma sama da wannan saman ita kuma ta kasa ita ta zama kasa har a kare sammai har a kare arshi tun an kare al'arshi komi ya kare kenan abin da ake kiransa sama sai dai sauran saman sama wane ne saman sama annabi muhammadu mana shine ya hau kan al'arshi ya je ya gaida Allah ya hau kan al'arshi ya gaida Allah ya sama saman saman sammai kenan al'arshi shine saman sammai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama shine sama da dukkan halittar Allah gaba ke daya saboda haka gana da Allah akan al'arshi sallallahu alaihi wasallam fa subhanallahi rabbil arshi saka ta tabbata ga Allah ubangijin al'arshi amma ya sifuna gabarin abin da suke sifanta Allah da shi لا يسأل عما يفعل وهم يسألون la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'aluna Allah tabaraka wa ta'ala ba a tambayar sa akan abin da yake aikatawa amma kowane bawan sa ana tambayar sa ba ka da iko kace Allah tunda ba ka son dodanni ka ce musu su lalace ba su lalace gaba daya sai an yi doguwar magana to ba wanda ya sai gaya wa Allah wannan kuma ba ka da iko ce to Allah shekara dubban miliyoyi dubban miliyoyi marasa iyakan nan da Allah ya yi bai halicci komai ba a lokacin to dan bai daga baya ya yi halitta ba ka da iko tambaye shi kuma da ya halittan waɗansu ya riga ya san ya yi su ne don aljanna waɗansu kuma ya riga ya yi su ne don wuta amma sai ya sa alamomi waɗannan alamomin su ne za su kai mutum aljanna amma rubutacciya ce tun azan waɗannan alamomin su ne za su kai mutum wuta amma wuta rubutacciya ce tun azan ba ka da iko ka tambayi Allah don me Allah ka riga ka san wannan dan wuta ne fir'auna dan wuta ne ka tura Musa da Harun su je su yi masa wa'azi su kai ta wahala ka kuma san kafirin nan dan wuta baka saka tambayi Allah ba la yus'al amma yaf'al wani annabi daga cikin annabawa ya tambayi Allah ce ya Allah ubangiji kai ne ake yin komai da kai mutum ba ya iya motsi sai ka motsar da shi ba ya iya kawaci sai ka kawatar da shi kenan duk abin da mutum ya aikata fa ba ya da ikon aikatawa sai daga ikonka dan me mutane ake cewa sun yi sako kuma a kai su wuta alhali ba su da karfi ba su da dabara yace in ka zaki tambayar nan zan goge sunanka daga cikin sunan annaba Allah tsakaninmu da shi musallama masa kur mu imani da shi kuma kar mu ce yana kama da komai ko wani abu yana kama da shi ko mu yi imani yana da annabawa sun fi dukkan halitta daga annabawa sai sahabbai kuma sai mala'iku mala'iku akwai wasu mala'iku sun fi wasu annabawa amma manyan annabawa sun fi dukkan mala'iku gaba daya ko mu yi imani Allah yana da waliyai zababbu waɗansu mun ji sunansu waɗansu mun ji sunansu ba har ma manzannin ai waɗansu mun ji sunansu ne 25 ne suka shigo cikin alqur'ani amma sauran dubbai duka imani muka yi da su ko sunan su mu ji ba to tsakaninmu da Allah wajibinmu ne mu yi imani da abin da Allah ya faɗa ba za mu yi bincike akan abin da ya faɗa muke dan me ba a'a ka isa ka ce Allah dan me ka san da ma kawai kai imani da Allah kai imani da abin da Allah ya ce ba kwanan baya muna maganar cewa kare ma ya bi waliyai ya yi karama wai wani malam ya ce ƙarya ne to don Allah karatun asabar kafin nan ƙarya ne to wani malami mai tafsiri ta wai ƙarya ne kare kare kawai kare banza da karensa ne sai a ce karen banza amma karen ashabul kafi ne ai da fa karensa ne sai a ce karen banza amma karen ashabul kafi ne ba karen banza bane karen waliyai ne saboda haka dukkan mai neman zaman lafiya da Allah ya rike waliyai a cikin wannan sura Allah yake cewa man yahdillahu wal muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan murshida yake nufinsa da shiriya shine Allah zai shiryar da shi ya danka shi hannun waliyinsa ya jawo shi ya dawo masa da shi wanda Allah yake nufin batar da shi har abada ba za ka yi ba duk wanda ka ambata zai soke shi duk wanda ka ambata zai haf kai ma irin su ne haf kai ma irin su ne faranta jillahu waliyyan mushida ba za ka sa masa wani waliyin zai kama hannunsa ba kuma ina ba da shawara a daina zagin waliyai wallahi duk mai zagin shehu tijjani ba zai mutu yana musulmi ba zai mutu yana kafiri duk mai zagin shehu tijjani ko da jiya da dai naji ana zagin shehu tijjani a cikin rediyon nan rediyon tarayyar nan ana zagin shehu tijjani ana zagin ɗariƙarsa ko abin mamaki wasu ba sa yin adalci suna rubuto mana takardu wai don Allah yanzu tunda ake an zauna lafiya a daina faɗin wasu maganganu ah, to ai ba mu kama sunan kowa ba ba mu kama ƙungiyar kowa ba amma jiya a cikin a cikin karatun da ake yi ana kama sunan shehu tijjani ana zagi ana faɗin farlan salati ne da la ilaha illallah sai wani yace a shi haka salati da yake yake ya na dan dariƙa ai su kafire ne ai su kafire ne wato yan tijaniya su salati su bai da amfani su kafire ne ta Allah wannan zaman lafiya kenan mutum ya mutu kuna so a zauna lafiya kuna sa shi na zagin mutane amma kuma mu in mun yi magana ba ma kama su ma a sai kun fito ta kada da Allah bari adalci ne wannan mutum ya mutu kullum da sai an sa shi ya zagi kiyo tijani ya zagi wani amma ba shi ya mutu amma mu ba ma kama sunan kowa ba ma kama sunan kungiya amma sai a rubuta takarda da Allah a bari wannan maganganu ai an riga an zauna lafiya to yasa ba za a janye waɗannan ba inda an zauna lafiya mutum ya mutu amma dole sai a tsasa ya zagi shi tijani ya zagi ya ya tada hankali amma kuma mu in mun yi magana mun faɗi gaskiya sai a rubuta takardar Allah kuma ai ai lokaci an riga an haɗa kai ta Allah na faɗi wannan maganganu ah me muka faɗa me muka kama sunan kowa ba muka kama kungiyar kowa ba to Allah ai adalci ai adalci kullum kullum karfe takwas da rabi sai an zagi shi tijani a nan Kaduna a rediyo ana cikin abubuwa ko rashin sa'a rashin sa'a ne, ko rashin sa'a ko rashin sa'a ban sani ba to ai adalci ai adalci wallahi shine zaman lafiya am ittakhadhu alihatan min dunihi yushrun law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata fa subhanallahi rabbil arshi amma yasifun Allah ubangiji ya tsarkaka gabarin abin da ake hada shi da shi shine ma abokin al'arshi gabarin amma yasifun abin da suke suke kwatan zai kwatanta shi da shi kuma akwai wasu kuma suna rubuto takaddu wai su dan me ba a musu tafsiri da fulatanci to su nemi gwamnati ko ta zamfara ko wata gwamnati ɗauki nauyi su zo su karɓi tafsirin fulatanci a wuri na su sa gidan rediyo insha Allah la yas'alu ma fa'alu la yas'alu ma fa'al wa bi yas'alun abin da Muhammadu da shi sun haddace Qur'ani wasu ba su kai shekara bakwai ba ga su da ransu kurku mutum ya je ya gani su kuma su ce mu kafirai ne su ma su kawo irin wannan hatu burhanakum in kuntum sadiqin ka'idar shautin ja duk mai zagin sa ba zai samu magaji ba hatu burhanakum ku kawo hujjarku in kuntum sadiqina in magana da kuke faɗa gaskiya ne hada zikru amma yi wa zikru man qabli baraktarum la ya'lamun al-haq fa hum mu'ridun ni dai ga babbar mu'jiza babbar mu'jiza ta nan alqur'ani gashi a hannuna shine babbar mu'jiza ta wanda nake hujja da shi cewa Allah ne ya aiko ni gani gani gashi kuma shi wannan alqur'ani shi ne hujjar ma annabawa da suka wuce da domin ina faɗin maganganunsu da tarihinsu da littattafansu da duk yadda rayuwarsu take a wannan alkur'an nake kawo muku zikiru man ma'i wa zikiru man qabli ban aksarum la ya'lamun haka sai dai Allah ya ce kash amma yin magana da wanda bai san gaskiya ba daɗi yin magana da wanda bai san gaskiya ba daɗi la ya'lamun haka ba san alhaqa gaskiya ba wato ba san Allah ba ba san annabi Muhammadu ba ba san alqur'ani ba ba san islam ba bal aktharum la ya'lamuna al-haqqa shi haƙƙunan da aka ce bal nakzu bil haqqi al-batil fa ilmuhu fa huwa zahibun to yawancin su ba su san wannan gaskiyar ba wato walakin na aksarun nasi la ya'lamun ya zo a cikin alqur'ani sau goma sha ɗaya walakin aksarun la ya'lamun ya zo sau tara abin da qur'ani ya faɗa a nan yace yawancin mutane tukun ya fara ya faɗin walakin na aksarun nasi la yu'minuna wanda ya zo sau uku ya fara faɗinsa ya ce yawancin mutane ba su da imani sai aka duba population na duniya aka ga ko lalle yawancin mutanen duniya kafirai ne in an kasa duniya kashi hudu da kyar za a samu fiye da kashi ɗaya zan musulmi sauran kusan kashi uku da wani abu duk kafirai ne kaga aksaran nasi la yuminuna ya ullo to sai Allah ya tura waɗannan kafirai wajen dabbobi Allah ce na yi muku karama ku yan adam ne amma kun jefar da karama kun mai da kanku dabbobi in hu illa karan amin to a tura su wajen dabbobi amma ku masu imani ku bi su ku dinga yi musu wa'azi ku dinga yi musu wa'azi wata waso bil haqqi wata waso bis sabri kullum ku yi musu wa'azi to sai a jawo masu imanin nan a ajiye su gaban Allah a tura kafiran nan wajen dabbobi su kuwa su imani su zauna gaban Allah sai Allah ya duba sai walakin aktsaran nasi la ya'lamun ku ko masu imani yawancin ku ba ku da ilimin addini nan kuma yanzu in ka kasa population na musulmi wanda suka san ilimin addinin su ba su da yawa yawanci dai soyayya ne da gado da imani suke jan mutane cikin musulunci amma yawancin ba su da ilimin addini to sai a ture wancan jahilai a hada da waɗancan ta ce to malamai ku riƙa bin su kuna musu wazi wai da kazalla misa kallan utul kitaba la tubayyinunahu lin-nasi wa la taktumunahu ku riƙa musu bayani kar ku koyi shi kenan sai a kawo malamai a ajiye a gaban Allah su sun riga sun zama yan kaɗan kenan ka san kashin farko na kusa da dabbobi ya fi yawa na kusa da su jahilai ya fi yawa to yanzu malamai aka sa a gaba su ko sun zama yan kaɗan sai Allah ya dube su su kuma ce walakin na aksarakum lil haqqi karihun ko kuma yawancin malamai ba kwa son gaskiya wani an ja shi da mulki wani an ja shi da kudi wani wani an ja shi da neman zaman lafiya to walakin aksarakum lil haqqi karihun yawancin ku ba ku son gaskiya to sai a ture sauran malamai wanda aka ja su da siyasa ko da ko da kuɗi ko da mulki ko da zaman lafiya ko da abokai a ture su haɗu da wa'ancan sai waɗannan masu son gaskiya din ma- masana ne masu son gaskiya ne sai su ɗan kaɗan a gaban Allah sai su ta kuka ya Allah ubangiji mu malamai ɗan uwan mu sun fi kowa sanin abin da muke kai gaskiya ne amma sun fi son zuciya na jahilai sun bi su musulmi sun sa abin da muke faɗi gaskiya ne sun ce su musulmi amma ba sa yarda da abin da muke faɗa mutane yan uwanmu sun mai da kansu kamar dabbobi ba su damu da musulunci ba balle su yi Allah ya za mu yi ne sai Allah ya ce musu inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata hum raki'un wa man yatawalla Allah wa rasulahu wallazina amanu fa inna hizballahi hum al-ghalibun ku kwantar da hankali ku ni ina son ku in ji Allah ba ku kwantar da hankali komai kankantar ku kanku da mu ni ina son ku inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu Allah ni Allah in ji Allah ba ni ne masoyin ku majibin lamarin ku daga ni sai annabi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda nace muku walillahi izzatu wal rasuli wal mu'minin ina son ku annabi na son ku wallazina amanu dukkan mumini wanda ya mutu wanda yake da yana son ku mai imanin gaskiya allazina yuqimuna salata wa yutuna zakata masu tsayi da sallah masu ba da zakka masu yawan ruku'u da sujjada duk suna son ku kar ku damu inna ma yuqibbu Allahu wa rasuluhu wallazina amanu yuqimuna salata wa yutuna zakata wa raki'un wa man yatawalla Allahu wa rasuluhu والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ku ji da kyau in ji Allah duk wanda aka ce Allah ne yake jibintar lamarinsa manzon Allah yake jibintar lamarinsa to waɗannan mutane komi kankantarsa su ne jama'ar Allah komi daɗewa su ne masu rinjaye fa inna hizballahu humul ghalibun
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ما أرسلنا من قبلك من رسول الله يوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فأعبدون da suke cewa da kace da aka ce ittaraba linnati hisabuhum fi ghaflatin mu'ridun ma yatin min zikrin min min rabbi mudathil lilla samawati wal ardh la yatanqulu wa sarru hal hadha illa basharun mislukum da suke cewa kai mutum ne dan uwansu a duk manzannin da muka aika wajen mutane ai mutane ne yan uwansu ma suna min kalli kamar rasulin illa yuha ilaihi ko magana ce guda daya zikiri ba annahu la ilaha illa ana fa'buduni ai ta zikirin Allah a kadaita shi a bauta masa duk manzanni da na aiko kamar yadda za a faɗi ƙarshen wannan sura inna hadi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'buduni to duk manzanni da na aika magana kenan guda daya la ilaha illallah Allah ta'budu illallah ku kadaita Allah ku ambace shi ku masa zikiri kuma kar ku bauta kowa sai shi shi kadai subhanahu wata'ala annahu la ilaha illa ana babu wani abin bautawa illa ana sai ni in ji Allah fa'buduni ku bauta mini haka muka yi da dukkan manzannin da muka aiko وقالوا الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل عباد مكرمون akwai kuza'a waɗansu dangin larabawa su kuma sun ce wai Allah yana da ƴaƴa amma ƴaƴansa mala'iku ne mala'ikun nan su ne ƴaƴan Allah su ibada su kenan su kuza'a suna bauta wai cewa mala'iku ƴaƴan Allah ne saboda haka su suke bauta musu saboda haka in an tashi lahira sai Allah ya tambaye su ya tambayi mala'iku a haula iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunin bal kanu ya'buduna al-jinna aktharuhum bihim mushrikun to ga waɗanda suka ce wai ku ne iyayen gijin su ko suka bauta sai mala'iku su ce a'udhu billahi sarki ya tabbata gare ka mu dai su bauta mana ba da yake muna kama da aljannu wata ke aljannu suke rudi suke bauta aljannu suna tsammanin mu ne mala'iku mu kan bamu da wani sai Allah aktharuhum bihim mu'minun a wa qalu takadar rahman wa subhana bal ibadun mukramun suka ce wai Allah yana da ƴaƴa subhanahu tsarkaka ta tabbata ga Allah bal ba haka al'amarin yake ba ibadun su mala'iku bayin Allah ne mukramuna masu daraja masu girman Allah wanda Allah ya riga ya ba su girma bai hada su da jiki irin namu ba ma balle su nemi abinci ko abin sha ko sutura ko abin aure ko wurin kwana ko kuma ko kuma zalunci ko ko ko sha'awa balle ayi siyasa domin abin da yasa aka sa mana dole sai an yi siyasa ma'ana an yi mulki ran da aka riki adam mala'iku suka duba suka yana da abu uku akwai hankali akwai fushi akwai sha'awa to samun waɗannan abubuwa guda uku dole ne kenan sai an sai an nemi yadda za a zauna lafiya domin fushi in ya danne hankalin nan to to duk kisan kai ba irin wanda ba za a yi ba in dai bishiya danne hankali sha'awa kuma in ta danne hankalin nan to duk sakon Allah ba irin wanda ba za a yi ba to shi ko shi kadai ne mai kyau cikin waɗannan guda guda uku saboda haka ne aka sa annabawa su auna sha'awa kar ta wuce iyakanta su auna fushi kare wuce iyakarsa su auna hankali kare wuce iyakarsa in a- sai a sa iyaka ce tilka hududullahi fala taqrabuha ga iyaka nan wanda aka ko kusa da wurin karku balle ku ketare to saboda haka su mala'iku ba su da fushi ba su da sha'awa balle a, su su bukaci wani in ya zalunci wani a yi musu shari'a ko wani ya kwace dukiyar wani ko matar wani ko kayan wani a yi musu shari'a a'a, babu wannan ko ko yayi zalunci babu wannan saboda haka dare da rana ba su da wani aiki sai bauta Allah su ne ibadun mukramun suna bauta Allah ne dan zatin Allah ba su da bukatun ba su da tsoron tsoron shiga wuta to suna ba zo kusa da jabin da ake wannan kana jin hausa kana ji ko to wani translation ga mai kace la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu abinda kika faɗa a cikin wannan larabci kin tabbata tun daga zuciyarki har bakin ki Allah shi kadai ne shi yayi sama shi yayi ƙasa shi ke komi da komai shine mai kuwa shi kadai muke wata kuma sai kin tabbata annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma kin ce kin tabbata Yesu wasu annabi Isa ba dan Allah bane bawan Allah ne wani iko ne na Allah wanda Allah ya shi da uwa kurum babu uba kamar yadda ya Hawwa uba uwa yayi Adam ba uwa ba uba kai mata an sabin Mhm. Mhm. ka ka mata maganin annabi isa sai ta ce alhamdulillah ta zama musulmi tun daga yau abin da ya zama dole akan musulmi ya zama dole akan ta za ta sha ruwa ba sai rana ta fadi ta yi niyya za mu kare azumin nan tare da ita kuma za ta je ta yi wanka ta ta shiga musulunci wannan wanka idan ta kwanta da mijinta dole sai ta sake irin wannan wanka ana kiransa wankan janaba kuma akwai jinin haila na mata idan ya zo mata ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumin cikin azumi ne kuma za ta kwanta da mijinta ba in jinin ya dauke sai ta sake irin wannan wanka ta koma sallah ta koma azumi cikin azumi ne kuma in azumi ya wuce za ta biya azumi amma ba za ta biya sallah za a koya mata sallah biyar kullum kuma duk abin da musulmi ba sa yi tun daga yau ba za ta yi ba kamar cin naman alade kamar shan giya kamar kwana da mazan banza duk mijinta musulmi ne Allah ya ba ta na kirki na an kawo eh what was name please wasu wasu eh shehi to me- wani suna take so yanzu na musulmi khadija lalala khadija لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون su waɗannan mala'iku ibadun mukramuna din nan ba sa faɗin komai sai abin da Allah ya faɗi ba sa aikata komai sai abin da Allah ya umarce su wato mu ma Allah ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi taqullah balle su su ko yas'aluna ma yumaruna ne آه وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا ba sa yin komai sai da umarnin Allah ba sa faɗin komai sai da umarnin Allah ba sa aikata komai sai da umarnin Allah su waɗannan bayin Allah mala'iku يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون قالوا ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون yadda mala'iku suke dubban dubban dubban dubban billions din nan kowanne Allah yana sane da shi ya san umarnin da yake bashi ya san abubuwan da yake faɗa masa haka kuma dukkan sauran zarrorin halitta kowace tana tare da Allah tana karɓar umarni da Allah daga Allah wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi wa la yashfa'una illa liman irtadi khuza'a ku bar bautan mala'iku ku koma ku bauta wa Allah ko kun bauta wa mala'iku ba za su cece ku ba wa kan min malakin fi samawati wal ardi ah, ah, mala'iku ba za su ceci mutum ba sai mutum ya samu izini daga Allah in Allah ya bai wa mala'ikun izini yarzuqunahu bil qawli ba za su ce ya Allah muna so mu ceci ku za'a ba a in Allah ya ce ga wanda nace ku- ku cece su muminai ne sun aikata kyakkyawan aiki to sai Allah ya izini sai su ceta su mala'iku suna ceto amma ba za ceton kafiri mai tsafi su ku za a tsafi suke da mala'ikun ya ma bai na adin wa kalfahum wala yashfa'una ba za su ce kowa ba illa liman irtadi wa hum min khashyatihi mushfiqun kullum suna cikin tsorace kullum suna cikin jin tsoron Allah suna sauraron umarni daga Allah ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين da za a samu wani mala'i ko ko wani annabi daga cikin ibadun mukramuna din yace to tunda an riga an bani karfi ku huta ni ne Allahnku saboda isa ta wajen Allah ba wanda zai wannan ba za su yi wannan ba wa man yaqul minhum inna inna ilahu min duni da zai faru wani malaika yace shine Allah abauta wa umurninsa ko wani annabi ce shine Allah abauta abauta wannan mutumin da umurninsa banda umurnin Allah to fa zalika jihi jahannam shi wannan sakamakon sa za mu saka masa ne mu jefa shi a jahannama kamar yadda shedan yana cikin sahun mala'iku ne shi ba mala'ika bane amma yana cikin sahun mala'iku kowace ibada da shi ake yi har ana kiransa firsisul abidina amma da ya kira mutane zuwa ga bautan umurninsa abin da ya ce a yi masa shi za a yi to Allah ya saka masa da shiga wutar jahannama saboda haka su ibadun ne mukramuna la yasbiqunahu bil qawli hum bi amrihi ya'maluna wala shu'un illa liman irtadi sai wanda Allah ya yarda ya ba da izinin a cece shi shi kuma yana yana da shahadar ceto din la yamliku shafa'ata illa man ittakhadha inda rahmani ahada wanda yake da alƙawari tsakaninsa da Allah shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah
أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون ولم يكن الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون a masu ilimin aflak wato masu i- ilimin geography na sama da ilimin halitta na tsakanin sama da ƙasa da ilimin ruwa da ilimin ƙasa da ilimin duwatsu musulminsu suka ce wannan aya ubangiji ya ajiye ta ne don irin wannan zamani don lokacin da ƙur'ani ya sauka ilimin ɗan adam bai kai neman sanin irin waɗannan abubuwa ba saboda haka ne ma Allah da ya zo ki- bai kira ya ayyuhan nasu ba bai kira ya ayyuhan lazina amanu ba yana ce wa annabi in zai nuna masa wani abu zai ce alam tara ila rabbika sannan ya faɗi magana shin baka ga ubangijinka yayi kaza ba in ko mutane ne sai a nuna musu awalam yanzuru ila ila ila samawati a nuna musu sama da ƙasa ila libil kaifa kuligat wa ila samai kaifa rubiat kowa da abin da ake magana da shi to nan yanzu ana jayayya ana magana ne da kafiran zamani sun kafirai kam awalam yaral ladzina kafaru su kafiran wannan zamani na karni na ishirin ba su san annas samawa ce wadar da kana ta rattan fatakna kuma ba sama da ƙasa duk da dunkule ɗaya ne sai muka raba su muka muka ajiye ƙasa ta zama ƙasa sauran kuma sama yayi sama suka ce yanzu su masu ilimin wannan sama din suka ce yanzu kaman ƙasan nan da muke da ita kaman ranan nan ana da su sun kai miliyon ɗari uku a sama in ji su kafiran da Allah yake magana da su ba kuma sun fi kowa sanin asirin halitta sun binciko sun san taurari sun san gudun taurari sun san yadda komai da komai ga Allah ya nuna musu asirin da wanda suka kafircewa din ne ya nuna musu suka gani da idonsu sun riga sun kafircewa annabi sun kafircewa Allah amma ga Allah yana nuna musu asirin halittarsa na sama da na ƙasa da na ruwa zaka ji suna cewa tsakanin rana da tsakanin wata da ƙasa mil kaza tsakanin wata da rana mil kaza tsakanin kaza da kaza girman kaza da kaza kaza duk suna faɗi ko ba ka ɗi kai ta su domin su sun gani kai ba gani ba hal sai lazina ya alamu wanda la ya alamu wanda ya san abu da wanda bai sani ba sai daidai sai ka ce to me yasa musulmi ba sani ba sai su waɗannan ne suka sani ta ai mu musulmi muna nan muna gaban annabi ne ya dauke mana ido ya dauke mana hankali ba za mu iya ganin halitta ba Allah ya ce lalle mu dubi halittar sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في بداية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء مهيد sai hankalin mu duk gaba ke da ya koma cikin musulunci cikin neman yardan Allah cikin samun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da sanin sifofin Allah sai muka shagala da wannan kuma ya ishe mu gabarin sanin halitta su kuma kafirai suka zama kamar leburorin sarki wanda ake sa su shiga gida su tona shadda su gyaran famfo su karkade shimfiɗa manyan da suke kofar gida sun san waɗannan abubuwan da wannan leburorin suke gani kana gani manya suna suna nan a gaban a gaban mai gida su ko leburori masu tonin shadda masu gyaran famfo masu gyaran shadda masu kakkaɗa shimfiɗa masu gadina abinda za su gani na asirin gida ai manyan mutane suke tare da mai gidan ba za su iya gani ba to wai na su daraja ne ko ko na rashin gani mu- ai na wadancan shine daraja zama da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi kan ba abin da ya dame shi banda Allah kai ko in ka zama da shi banda Allah ba abin da zai dame ka innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir ar-rahman tun da ana wajen rahman ya romu da halitta halitta iyaka ta nuna mana Allah yana nan ko babu ita mun san Allah yana nan subhanahu wataala to saboda haka ne suka san asirin halitta mai tsanani mai tsanani sun san asirin dan adam sun san asirin dabbobi sun san asirin kasa da duwatsu sun san asirin sama da ganyaye komai da komai za su iya lissafe maka su ce yanzu abin da ake da shi dangin dangin tsire-tsire na duniya ya kai a, dubu ɗari uku da ashirin dangin tsire-tsire daban baka da iko ko ka irta su dangin dabba da ake da shi a duniya ya kai miliyan ya kai miliyan biyu wanda ake da su daban-daban su gaya maka wannan baka da yin kareta amma su Allah ya nuna musu asirin halitta ne mu kuma Allah ya nuna mana annabawansa da aikansa da addininsa da fadarsa shi muka shagala da shi ba halitta ba Allah saka alheri ba garba Allah saka musu alheri Allah saka albarka cikin dukiya babu laifi ai babu laifi ai wanda ya fi mahaifin da yake kiransa ba ba dan da yake kira ba ai Allah ne yake kiransa ai ba kai kiransa ba sai ka tashi ka ce Allah yana kira ka zo ka yi sallah baba abinda za ta bayar rubul ushuri ma'anar rubul ushuri dubu ɗari in an fidda dubu goma sai aka dubu goma kashi hudu sai a ware kashi ɗaya cikin kashi hudu shine a mitan da hamsin kenan ko Hmm? Eh? Du- dubu biyu da ɗari biyar dubu biyu da ɗari biyar shine shine zakkar dubu ɗari dubu arba'in dubu ɗaya ake bayarwa dubu arba'in dubu ɗaya ake bayarwa ga dubu hamsin kuma kamar yadda kika ji Allah na samu bayani kuma wai mun tafi mutum ne miliyan arba'in miliyan ɗaya ya niyyar tafiya gaba ɗaya sai ya sha azumi ta tafiyan ba ta yi ba ɗaya zai rama ko ko hada kafara ai wanda ya niyan azumi ba zai ba zai fita da safe ba balle ya sha ai tun asbahi zai bar gida tun asbahi zai bar gida ba sai ya bar sahur ba ce tun da yake zan tafi bari karfe takwas ne za mu tafi bari in karya a tun da daddare za ka tafi tun ana ana sahur za ka bar gida in ka je daga can kuma inda duk gari ba sai ka ci abinci a to ai dama ba ce ci abinci ba sai ya fita tafiyar da kai niyan tafiya tun daga kofar gidanka sai kai kasar to saboda haka sai ya fita tun lokaci lokacin sahur to masu ne akwai mata yan uwa musulmi masu neman miji Allah ya ba su maza mutanen kirki akwai masu neman aiki Allah ba su aiki akwai masu neman biyan bukatu wanda ba mu san su Allah biya musu bukatun su albarka annabi sallallahu alaihi wasallam albarka wannan alqur'ani da wannan wata albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gamu da iyayen da iyayen iyayen da malamu da malamu malamu Allah saka shi da alheri. Allah ya taimaki musulunci Allah ya taimaki masu taimakon musulunci albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimaki musulunci Allah ya taimaki masu taimakon musulunci albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya biya bukatun mu da bukatun wanda muke neman addu'a Allah ya karya kafirci Allah ya karya kafirci Allah ya dauka musulunci Allah ya dauka musulunci Allah ya sallallahu Allah ya jika musulmi maza da mata rayu da matattu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق إليك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم عزة ما سبحانه سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم يخرجون